أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد أيو من رانا ثلاثة شا تقص قوة رمضان شكرا تدبو لها لأريه لأربعين دشدة hijirar farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya bar garin makka ya koma garin madina wanda ya daidai da sha takwas kin ga wata na maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar aiwar annabi isa alaihi salam tafiyar matin alƙur'ani mai girma muna cikin suratul baqara jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da uku inda allah kita ya aiwar ladina amanu sta'inu bis sabir was sala inna allaha ma'as sabirin yau kuma tare taimakon allah za mu tashi da kan ita dai ayar mu sha iska sai mu wuce malam mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna allaha ma'as sabirin ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله ما دوكاكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda kai imani Allah ta ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ku nemi taimako wajen yi wa Allah da ta hanyar yin hakuri da me da sallah inna Allah lalle Allah ma'as sabirin yana tare da masu masu hakuri sai Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat Allah ya ce ku bar fada ku bar cewa ga wanda aka kashe shi a hanyar Allah ga wanda aka kashe shi a wajen yaƙi ku bar ce musu matattu wanda suka ce ta san kona akan wanda suka je yaƙin badar wanda aka kashe mutum goma sha hudu wanda ya zama to shidda muhajirin ne takwas mutanen madina ne sai a ce wane shi ma ya mutu wane shi ma ya mutu Allah ce ku yi ta kanku su ba matattu bane wanda ya mutu a wajen yaƙi ba matacce bane yana can yana rayuwa ne a cikin dausayin aljanna malamai suka ce ruhin nashi ake sawa tsuntsaye na aljanna su yi ta ce ce kai kana nan kana shan wahala to su a raye suke da ma'ana ta wadata sama da kutulu bisa bila mai amwata ba da yawon darbi mai yurzan ƙon allah ta yi su rayayyu ne ba matattu ba sai allah ta yi balbari dai ahaya'un su rayayyu ne walakin la tashurun ku ne ba ku sani ba ku ne ba ku fahimta amma wanda ya mutu a gurin yaƙi Allah ce ku yi ta kanku shi Allah ya ba shi mai a raye yake sai Allah ce wala na buduwan na kumbi nan lamu ce ta ta shiga nuna tauki tana ne rantsuwa wallahi da na buduwan na kumbi Allah ce na rantse da Allah Allah ce sai mun gwada ku a fasiban nasu an yaƙulu amanna wa hum la yuftanun ka isa ma ka ce mun yi imani haka na Allah ya kyale ka ai baka isa ba in dai ka ce ka shiga kai mumini ne to Allah ta wallahi sai mun gwada ku sai mun jarraba ku Allah da me zaka jarraba mu bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro Allah zai jefa tsoro a zukatan muminai mu wayi gari kullum muna ɗardar kana tsoron bin hanya kana tsoron bin titi Allah ce Allah ne maka ne jaraba ka ne zai ɗaya kenan na biyu Allah ce maka walju'i da yunwa wace irin yunwa ake magana hori kenan hori Allah zai jarabce ku da mene da hori ya zamanto horin wannan shi zai janyo a rasa a rasa abinci sai ya zamanto yunwa ta zo Allah gwada ku ne zai na uku Allah ta maka wal anfusi wa naqsin min al amwali da rage wa tattalin arziki kana ji kana gani duke za ta yi ƙasa Allah ta dama gwada ka ne duke za ta tawaye za ta ragu ayi ayi ta yi gaba ta gaba ko taka ko ta ƙasa ga baki ɗaya na gaba wal anfus Allah zai jarabce mu da mace mace yau kana ji kana san naka babu shi Allah ta gwada ka ne za a yi wasamarat da 'ya'yan itace yau kayan suna ƙasa komi Allah ce za ta yi ka raguwa diga da magwada ku amma Allah ta a ƙarshe wa bashiri sabirin waɗanda za a wa albishir su ne masu haƙuri muna ji muna gani tsoro ya shigo mana Allah ce gwada ku ne za a yi yunwa ta shigo gwada mu ne za a yi e rage wa tattalin arziki gwada mu ne za a yi mace-mace da ake gwada mu ne za a yi wasamarati da ɗayan itace amma Allah ta wa bashir sabiri ayuwa masu haƙuri mai albishir in kaga jama'a ta haɗa wannan zaman namu ɗayan biyu ne mumine ɗayan biyu ne ko mai haƙuri ko mai godiya yanzu a zaman da muka yi akwai wanda ayyau farin ciki yake to shi wani Allah ya jarabce shi ne don ya yi mai don ya yi godiya a cikinmu akwai wanda yau yana cikin damuwa shi kuma Allah ya jarabce ki dan yeme hakuri duk in kaga mutane bi ɗayan bi ne rayuwar mumini ko ka samu wani hakuri ne yake wani kuma godiyar Allah yake me farin ciki Allah ya gwada ka ne yau me ka samu yau na samu kaza yau na ci ribar kaza yau Allah ta dan mu gwada ka muka kai godiya a zaman mu akwai wanda yana cikin damuwa a yau shi kuma zaman da yake zaman bautar Allah ne na yin hakuri to Allah ta awa masu hakuri mai albishir sai mai tambaya ya yi tambaya ce ya Allah suwa ne da masu haƙuri ce allazina idza asabatuhum musiba sune waɗanda in wata musiba ta same su qalu za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma gare shi zamu dawo wannan sune masu cin jarabawa sai Allah ta ula'ika ga wa'annan alayhi salawatun min rabbihim wa rahama suna tare da su akwai salawat in aka ce salatin Allah ga bayin shi shine gafara da jin tausayi da jin kai da yabanka a wajen mala'iku wa rahama kuma da wata rahama sai Allah ta ulaika wa ulaika humul mutadun wa annan sune shiryayyu to kaji waɗanda za su ci jarabawa in Allah ya jarabce ka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ga wata ɗanta ya rasu sai take dabza kuka ba san ba annabi yace mata ba ta iya hakuri ki dai tace tai ka bani guri dan baka san ba abin da ya same ni ba san ba annabi ne kawai ta ta aka take wannan annabi ne tace ina sai ta biyo baya da zo ta same shi ta haba innama sabru inda sadamatul ula shi hakuri wannan yunkuro kan da zai ka hakuri shine hakuri yanzu aka sai akan kin kare kukan kin wuce ne ai wannan ba hakuri bane yayin da ka tuko ka jure to ana kai samu lada to ana son duk musibar da ta same ka to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai ummu salma ummu salma matar annabi ce kafin ta zamanto matar annabi tace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace naji ma'aikin Allah na ce amma min abdin tusibuhu musiba babu wani bawa da wata musiba za ta same shi rashin lafiya ce naka ya rasu fa ya ƙuli sai ya faɗi wannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajun in dai ka faɗi wannan kuma sai ka ƙara ka ce allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha ka ce ya allah ka bani ladan musibar da ka mini kuma allah ka masanya mu wanda ya tafi alkhairi in dai ka faɗi wannan to illa ajjarahu Allah fi masibati Allah sai ya baka ladan musibar ɗaya kenan Mm.
na biyu kuma wa akhlafa lahu khairan min Allah sai ya canza maka wanda ya shi min Alkhairi.
to ita kuma tana son mijinta abu salma kawai kwatsam sai miji ya mutu ta ce to annabi kuma ya ce in kai wannan addu'al allah yana masanya maka wanda ya fi wancan alkhairi ta ce ni kuma anya na samu kamar abu salma Mm.
annabi ya ce a yi kuma tana ga abu salma mijinta ne suna soyayya kuma sahabin manzan Allah ne ta ce kawai kawai sun ma'azama Allah li fa qultuha kawai Allah sai ya sa mun yadda kawai na jure ne wadda ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulif li khairan minha sai take zaman jiran mu sakamako Mm.
a ƙarshe ba arme ta annabi ya arme ta Mm.
kaga ai babu tsakanin Abu Salma da wane da annabi tace to annabi ya ce ayi addu'a kuma ta ga ita yanzu mijinta a Madina anya ta samu kamar shi kawai sai ta yi a ƙarshe annabi ya mi kaga an yi sama to in dai kai wannan addu'a duk musibar ta- to Allah ta tsana maka da yimi alkhairi a wata ruwa ta Imam Ahmad bi sanadihi daga Abi Sinan qala yace da fantu ibn Ali dana yarsu ne na binne shi wa inni la fil qabri ina kabarin a tsaye akan kabarin dana da ya rasu kawai sai naji an kama hannuna wa ya kama hannuna Abu Dalha sai hudan daga masallaci daga makabarta sai ce afala ubashir kana so in maka albishir qala sai nace eh ina so sai ta haddathani dahab bin abdurrahman yace daga abi musa al-ash'ari annabi yace Allah da kanshi yace Mm.
in ya amshi ran ɗanka zai ce ya malakul maut zai ce ya kai mala'ikan mutuwa ƙabatta wani da abdi kai ne kaje ka amshi ran ɗan bawa na ƙabatta ƙurata ainihu wa samata fu'adahu farin cikin shi wanda shi yake gani ya ji daɗi yanzu kaje ka ɗauki ran shi sai mala'ika ce i Allah tun da ai dama Allah ya aika shi sai ya ce na'am sai Allah ya tambaye shi fama za ƙala to bawa na da kam dan shi me yace sai yace Allah hamidaka godiya yayi wastarja aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mm.
sai Allah yace to maza maza ku je ku gina mishi gida a cikin aljanna Allahu Akbar.
ku ce mishi wannan gidan sai a ce mishi baitul hamdi sunan shi gidan godiya kaga ba in dai Allah amshi na kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan min ba sai da larabci ba kace Allah da gare ka muke mu naka ne gare ka zamu koma Allah ka bani ladan wannan musibar kuma ka masanya mu abin da yake alkhairi Mm.
to Allah sai ya masanya maka Gaskiya ne.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abi hurairah annabi yace ka saurara ka ji ma yusibu al-muslim min nasabin Mm.
wala wasabin wala hammin wala huzinin wala adhan wala ghammin ta hatta shauka yushakuha illa kaffara Allahu biha min min min khadayahu Mm.
zo ka yi abin annabi ya ce ma ya sibul muslimu min nasabin gajiya ba ta shayi ba musulmi gajiya ba wannan gajiyar annabi ya kata na kira cewa koma wata irin gajiya ce kai aikin gona ka je kai gini ka je kai kasuwa ka je ka neman abinci ka je kaya ka ɗauka mai nauyi wani ka kamawa kayan shi masallaci ka je makaranta ka je inda ka zo ka gaji to alada take Mm.
duk gajiyar da kai ka ce ka aiho na gaji to duk gajiyar da kai annabi ce amin sai an ga garba kurakurai duk gajiyar da kai in dai ta hanyar aikin alkhairi ce ko mu bayi nan dai mu hudu ne gajiyar harkar mai saman Allah Mm.
kar ka je kawar ciwon wani an bi ka da gudu kana shasheka ka ce na gaji a nan baka da lada banza ka yi Mm.
wannan ba ita muke magana kar ka je a harkar saban Allah ka gaji ka ce gajiya kai ka ce ai annabi ya ce gajiya ma a lada take mace a taka ta banza ce kai Mm.
nan muna magana gajiyar da kai akan harkar Allah ko akan neman abinci ko akan abin da ya zama to halal ɗaya kenan annabi ta yi wala wasabin kai ko da mar- ko da rashin lafiya ko rashin lafiya kai ciwon kai in kai alada kake masassara duk kwancin da kai kwana nawa kai alada kake duk ciwon kan da kai duk ma- masassara in dai rashin lafiya ce sunanta rashin lafiya to alada kake annabi ta wala hammin wala huznin hammu da huzun duka me duka bakin ciki ne sai dai shi hamma bakin cikin abin da zai same ka a gaba shine ham an zo an ce wani fa gobe akwai kaza sai ka ji gaban ka ya faɗi a ka zo gida iyalai suka ce kam abinci wa ya ƙare kake tunanin gobe ya za a yi shine ham damuwan abin da zai zo fil mustaqbal to shi ma wa alada kake musamman idan ya zama to magidanci annabi ce ka zo ka shiga damuwa ma a gida to sai an kankare kurakurai wala huzin ko kuma kai bakin cikin abin da ya kubuce maka aka zo aka ce wa- naka ya mutu kaga ai a baya ne akwai damuwa wani ba shi da lahiya ai kaga a baya ne akwai damuwa mahaifa ba su lafiya ƴaƴa ba su lafiya sai ka ji damuwa to Allah ta yi annabi ta zulmin ka ba kankare maka shi yake me kai gara basal musulunci in dai kai imani babu abinka da kake zama ba alada ba annabi sai ya ce kai wala aza to ne kuma ya tattare komai duk abin da zai cutar da kai wani ya gaya maka magana wani ya bige ka duk inda ka jiran ka ya ɓaci sakamakon wani to sai an kagare bakura kurai ta wala ghammin ita kuma ghammin malamai ta daga naka dauko ta daga muguma alaihi damuwar da za ta saka hali kamar ka suma mu dauka a yanzu wanda zai damuwa ta har ta zo ta bige shi a me yake alada yake sai ya taya maka yi hatta shauka hatta kaya hatta kaya in ka taka sai an gangare maka mai kurakurai ashe musulunci bai barka ba komai abin da yake so kawai in ka ji ka tuna Allah ne ya jaraba ka sai ka samu lada to ina wanda Allah yake jarabta wannan ciwon koda gare shi misali wannan shanyewar barin jiki gare shi wannan kaza ashe duka lada ake kai mumini kullum ka sa abautar Allah kake kullum ka sa abautar Allah kake Allah ce gwada ka ne miki in ka yi gajen haƙuri ni ina zan shiga wannan ni kaɗai bal Allah ce kyale ka da yawan magana taka babu ladan komi amma daga kaji sai ka ce to ya Allah wannan ka kaje rauce ni Allah ka ba ni ladan bautar da nake sai ya zama to komin ka lada ne ɓacin rai gajiya rashin lafiya komi a lada yake to shine annabi ya gaya mana man yuridillahu bihi khairan yuslimuhu sai wanda Allah yake nufi da alkhairi yake jarabta shi to anan Allah ya gaya mana jarrabawa ce ki amma a ƙarshe Allah ta yi aje a ba masu haƙuri albishir Allah sai ta ulaika alaihi salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul mutadun wa annan sune shiryayyu Allah ka sa mu cikin su malami Allah ya ce إن الصفا والمروة من شعائر الله Aha.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Allah maɗaukakin sarki sai ta yi inna safa wal marwata min sha'airillah lalle dutsen safa da dutsen marwa waɗanda suke maka gindin ka'aba Allah ta yi, min sha'airillah suna daga cikin alamomin bautar Allah sha'air shine abinda Allah yake ajiye shi matsayin mai alama ce ta addini to su ma suna daga ciki sai Allah ta maka fa man hajjal baita duk wanda ya je haji ɗakin Allah duk wanda ya nufaci zuwa ɗakin Allah don yi haji a ita mara ko ya yi umara fala junaha alaihi ba laifi a kan shi an ya ɗauwafa bi ma ya kewaye ɗakin ya kewaye safa da marwa sai ka ci a ban laifi kamar yaya ban laifi kenan rashin yayi a suka ce ta sabko ne ka san safa aikin haji dama ana cin kayan musulunci yazo ana safa da marwa ko ne ana ana dawafi tun kayan musulunci tun ka akame a sharata haji to da musulunci yazo ya sharata aikin haji to sai musulmi suke ce anya ku yanzu ma yi safa da marwa kar mu je aikin jahiliya ne sai suke ganin in sun yi kamar akwai laifi sai Allah ya ce a'a yanzu ma yana cikin dokokin aikin haji duk wanda zai yi umara safa da marwa tana cikin rukunan aikin haji haka nan tana cikin rukunan umara to shine Allah ya ce duk wanda zai je haji ko ya je umara to dole sai ya je ya yi safa da marwa so nawa ake yi so nawa za a yi so bakwai amma bambancin da dawafi shi dawafi sai ka je ka zo kai nawa daya mai kewa ɗakin Allah in ya fara daga hajjar aswad daga nan bakin dutsen nan in ya je ya dawo inda ba waje kita gudun shan nono kowane nono za a sha to wannan ake ta gudun hajjar aswad wannan ɗora bakin da ake shi da ba waje zai ga kamar wani abu ne ake sha shi kuma sun bata shi ne kawai ake to daga nan in na je na zo na yi ɗaya in na je na zo na yi biyu in je in zo kan shi na yi uku sai ka yi so bakwai wannan shi ake ta ɗawafi shi kuma safa da marwa a'a dutsi ne guda biyu nan safa nan marwa in tashi daga safa in je marwa na yi ɗaya shi ba gewar tabji ba ce kawai in na ji na yi ɗaya in na dawo na yi biyu in na koma uku in na zo hudu in je biyar in zo shidda in je bakwai kenan in fara a safa in ƙare a marwa in ka ga alhaji ko mai umara ya ƙare anan to aikin shi akwai matsala lissahi ya yi mai ya kuce zuwa a ɗaya yake dawowa a ɗaya yake kenan zuwa ɗaya in wara a safa in ƙari aina a marwa wannan shi ne shi ya kita safa da marwa dutsi ne guda biyu kuma allah ya shar'anta shi rukuni ne a aikin umara kuma rukuni ne a aikin mai a aikin hajji sai allah ta yi faman hajji da baita duk wanda ya je hajji ɗakin allah awi itamara ko ya yi umara fala junaha alaihi ba laifi a kan shi an ya ɗawafa bi ma ya yi ɗawafi bi ma'ana ya safar marwa bi ma'ana ba aikin jahiliya ba ne a musuluncin ma sai an yi sai Allah ce wa man ta ɗauwa a khairan duk wanda ya aikata aikin alkhairi na biyayya to fa inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne kuma Allah masani ne da abin da kai ɗawafi safa da marwa akwai na me shi yana zawa bayan ɗawafi ne to Allah ce kana iya zuwa ka yi shi shi bambancin shi da dawafi shi dawafi sai da tsarki dawafi kamar sallah ne dakin Allah kewa shi kamar sallah ne dole sai da arwalla yadda baka yi ba sallah sai da arwalla haka baka yi ba dawafi sai da me sai da arwalla kana dawafi sai arwalla ka tawarware to ya lalace kamar sallah ce ta yi ta lalace yanzu in nazo masallaci an ce kada zauna sai na raka nawa biyu amma in na ji harami wa wannan dawafin shine matsayin tahiyatul masjid akwai na wajibi akwai na taɗawu'i da Allah waɗi mana akwai na me wajibi a aikin haji shine in ka bar shi sai ka yanka amma rukuni wa a'a in ka bar shi baka da haji shi yake tadawaful ifada wanda alhaji suke shi ba ran sallah in aka yanka aka yi jiwa aka maka aski sai ka je ka yi shi shi wannan rukuni ne in alhaji bar shi ba shi da ba shi da haji to shine ana sai Allah ta maka wanda yayi dawafin safa da marwa na tadawu'i to Allah ta maka to Allah shakirun ne mai godiya ne alimin Allah masani ne malami Allah ya ce a gaba innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله مدوكاكين سركيتي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun wannan ta sabko ne akan wasu malaman yahudawa na ahlul kitabi a littattafan su akwai labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka tambaye su sufofin annabi sai su a su bu san ba wannan magana sai suke koye ilimin da Allah ya ba su to Allah sai ya sabko wannan ayar a kansu to sai malamai suka ce al'ibra bi umumin lafazi la bi khususi sabab abun lura anan ba akan wata sabko ba akan kowa ne in Allah ya baka ilimi in Allah ya baka sani aka tambaye ka sai ka ɓoye to wannan ayar za ta yi aiki a kanka Allah ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati lalle waɗanda suke ɓoye abinda muka sabkar na gaskiya na hujjoji wal huda da shiriwa min ba'di ma bayyanahu bayan mun bayyana wa malamai shi linnasi wannan lamuki lamun ta'lil ce ai li ajalin nasi mun bayyana wa malamai dan su hudda mutane daga kangi kai malami al'umma kai take kallo da Allah ya baka sani dan ka zamanto kai ka musu hidima karka ce ba na yi ba ko sai an bani kaza ko kuma ina ruwana a'a me yasa Allah ya baka ilimin me yasa a garinku ya fifita ka akan wasu me yasa unguwarku ya fifita ka to Allah ya gama ka da aiki in aka tambaye ka kace baka sani ba to akwai matsala su wa'annan yahudawa ne kiristoti ne suna da labarin annabi aka tambaye su suka ɓoye Allah ta ula'ika yal'anuhumullah wannan Allah ya la'ance su Allah ya nisantar da su daga mai daga rama wa yal'anuhumullah inun duk wasu masu tsinuwa sun la'ance su bi ma'ana mala'iku sun la'ance su muminai sun la'ance su wannan shine sakamakon wanda Allah ya ba sani amma ya hana al'umma shi kai da ka san abu to Allah ya sa ka kai menene ka zamanto al'umma ne mai a cikinsu sai Allah ce illan lazina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyaru ashe inda ka yi sani baka yi bahu aiki da shi yanzu ka tuba kuma ka gyaru wa bayyano kuke bayyana mutane ilimi to Allah ta fa ulaika atubu alaihim wa'annan su ne za a mashi tubansu wa ana tawwabur rahim ni ne mai amsattu ba ni ne mai jin kai kaga wannan aya tana gaya mana kalubale ne game ga malamai in Allah ya baka sani to ka sani wa ya gama ka da aiki annabi ya faɗa mana a wata ruwaya man su ila an ilimin duk wanda aka tambaye shi wani sani fakatama wuse ya ɓoye ilimin to aljamahu Allah yawmal qiyama bil jami minan nar Allah zai sa maka canhu na wuta gobe kiyama in dai al'umma ta tambaye ka wani ilimi kai kuma sai kai ruwa ilimin ba naka bane to Allah ta gobe kiyama Allah ta yi to sai dai anan gurin malamai suka ce dole kai kuma malami sai kai taka tsantsan ba duk abin da al'umma bane ta tambaya sai ka auna zancen da za mu yi shi anan gurin nan tafsiri ne ake ba shi ba za a yi akan titi kuma ba shi ba za a yi a makaranta makaranta wanda ya ɗaukan karatu akwai yadda za ka aika mashi saƙo tunda sai ya tambaya malam ban gane ba nan fahimta zai yi akwai yaren da za ka mashi a kana kan titi wani tare kai tambaye ka da Allah malam mai kaza ne a sai ka auna mai za ka mishi da shi wanda mai wucewa ne in ka ba shi zancen wanda ya fi ƙarfin ƙwallon shi ko yana gaugawa sai yake ce ka ce kaza alhali shine bai fahimci ba me abin fatawa da ake wani zai tambaye ka fatawa kawai ba kai tsaye kake ce a hukuncin halal ne ko haram ne a a dole sai ka dake shi mutumin ayaya yake muka ce malami mai fatawa da alkali ba ɗaya bane aikin mai fatawa ya yi na alkali shi alkali kawai zai bude ne qur'ani ya saki mata kaza to Allah kaza ya ce shi kamar kundi ne zai dauko na musulunci kawai faɗi wanda yawa mata shi saki kaza kawai kaza ne wanda ya ce kaza shi alƙali zartar da hukunci ne wanda yake rubuce ne saɓanin mai fatawa shi mai fatawa hatsari ne shi shi yasa to diya mutane suke ɗaukar abin da wasa shi mai fatawa kamar likita ne yanzu ka je gurin likita kace ina ciwon kai in dai ƙwararren likita ne kawai baya maka ordinance kai tsaye in ka je karamin likita kawai a rubuta maka fara dan yayi kawai kalme ne amma in ka je ƙwararren likita bai baka magani kai tsaye sai ya ce ciwon kai kala uku ne ko kala kaza ne akwai ciwon kai na gajiya akwai ciwon kai tana yiwa akwai wata illa a jikinka akwai abubuwa da dama sai ya gano ciwon kan wanne ne ka yi rubuta maka magani mun je gaban babban likita ina ciwon ciki a mu yanzu kawai kowa sai samu maganin ciwon ciki sha a jin kanwa a baka sha tana maganin riba daya wannan ana mun yara amma kan yi wurin tsoron likita bai yara ba sai ya gano ciwon cikin naka na menene wani estoma ta ta sashi wani kaza ne wani kaza ne to sai ya ce maka ciwon kai ciwon ka ciwon kika na kaza ne sai baka magani sai ya maka tambayoyi wa me kake ji ina jin kaza kuma wa kaza wai sai ya ƙara maka tambayi kuma sai sai kaje kayi radio kai ɗaukan hutsari a yi na bayan gari a yi kaza sai ya tattaro na gabaki ɗaya zai gano cutar kamineci to malami mai fatawa haka yake amma mu ne kawai sai aka malam mai kaza sai da maka a haram ne a kaza ne matsala ce sai ka leƙi wanda ya tambaye ka da ta huska ya zo akwai mai tambayar yana son sani akwai wanda ka gano bai sanin bane kawai so yake sani akwai kuma yana tambaya ta izgili akwai mai tambayar ilkure duka sai ka lura da shi kuma sai ka sa shi ya maimaita tambayar akwai wanda ya ji ya tambayi wani malami daman yake so ji ra'ayinka duka sai wannan aikin malami ne daga usulubin mai tambayar kana gane wannan me yake so ce mishi sake tambayar in ya maimaita za ka gane me yake so a ciki mai tambaya wani yakan bin yadda yake son ran shi yake so malami ya mishi fatawa sai ta maka ai malan kaza ne baya hudu ba laifin ya faɗi yadda yake sai ya kawo maka inda dan ka gina hukunci akan shi sai ya ce ai malan wani ya halatta kaza tambaye shi ya hudu duk abin da ke kewaye da tambayar ta nan za ka gane ya za ka ba shi amsa amma yanzu jiya kawai sai aka tambaya malamin ai kaza ne kuma sai ya ce shi da gangame ka wannan tambaya na so ka halitta mishi wani abu sai ya ce ai malam wane ya halitta ne kaza ko malam wane ya haramta kaza kai kawa kanka lokacin da yazo tambayar ka kai ya kamata ka rike shi dan ka bashi magani daidai da cutar shi wani ya zo tambaye ka abu ka ce mishi abin haram wani zai zo tambaye ka kuma ka ce mishi halal a yaya ne magana dai a'a ana leƙen kai kai yaya ne ka zo da tambayar annabi ake zuwa tambayar annabi annabi me yayi kaza wani aiki Allah ya so a wani wuri ce tambayar a salatu ala fi waqtiha a lokacin ta nafsin tambayar za a zo a wa annabi sai ya ce a birrul walidai tambayar da ya ce a annabi yana leka in ya gano shi wani mai tambayar yana wasa da uwaye to annabi sai ya fara bashi inda tuta shi take yana kallon ka kai mai tambayar kai mai tambayar wata matsala gare ka sai a baka abin da yi ba wai lalle bane wanda ya zo da gurgurmi a bashi ana kallon shi mai tambayar ana kallon yanayin da ake ciki ana kallon garin da ake ciki fata wadda za a yi ta adama garam ba wai lalle dai bane ta yi a kano shi mai fatawa yana kallon yanayin guri al'umma sai ka kalle ta sai ka kalli halin da ake ciki kahin ka ba mutum sai mutum ta ai an tambaya a saudiya an ce kaza a'a yanayin saudiya daban al'ummata daban sulukinsu daban kai da kake da magaram yanayin ba ɗaya ba ne shi yasa umaru lokaci da aka wasu sun yi sata za a yanke rubuta a karku yanke musu hannu yanzu an shigo lokacin talauci wani abin da zai cinye ta ce yanzu kenan fatawa ta canza sai ga yau an yi fatawa ma kuma gobe ya canza fatawa yana kallon kai ne mai tambayar saboda kada ka je ka fada cikin tarko akwai diya yanzu muna zamani ne masu maka tambayoyi akwai wanda sai ya ɗaroye malamai in yaji ba bashi ba yadda yake so kuma kai sai kiraye ka saboda a wajen koya sami sassauci to shi yasa shi boye ilimi matsala ne kuma ba kowane ilimi ba ake bayyana wa malumin sarrafi falaisa kulli ma yu'lam yuqal ba da abin da aka sani ba ake faɗin shi akwai ka'ida sai ce li kulli makanin maqal wa li kulli maqal makan kowace magana akwai gurin waɗinta kuma kowane guri akwai abin da ake faɗi a gurin shi yanzu akwai ne tambaye ka kawai shi yawon sheka shi ba mai neman ilimi ba ne sai ka ba shi tambaya sama-sama daidai da ƙwallon shi amma ga wani ɗalibin ilimi shi bincike yake a shi ba ka ƙyar shi ba ka sai ka gaya mashi ka ka mashi dalili da ya ƙulika zasabi da shi yanzu ƙarin ilimi ne yake so domin ya zo a cikin asar yake ta haddithun nasa bima ya fahamun au bima ya arifun kuwa mutane magana da abin da suka sani atuhibbuna an yukaddiba Allah wa rasul so kuke tsare ta Allah da ma'aiki kenan kana kallon al'umma ce kada ka boye ilimi ba kowane ilimi in ka karanto za ka ga al'umma shi domin kwalluwa su ba ta kai ba gurin in masu neman ilimi ne sai ka ba su wannan tunda ɗaliban ilimi ne amma wanda ba ɗalibin ilimi ba ne in ka ba shi ka gama shi da aiki ka ce a imamu bukhari ya rawaito a hadisi na lamba ta kaza ya ce waye buhari ma shi bai sama buhari to shi kawai sai ka matse tuwon ka bashi saboda shi ta hiyar shi zai ko kuma ya zo tambaye ka ka ce a bakar aya ta sura aya ta kaza Allah ya ce kaza iyo shi bai san babakin ba ka karanta mashi ai bai san fasarar a dauko tuwon bashi kawai ta hiyar shi amma ga wani ya tambaye ka shi ɗalibin ilimi ne makaranci ne ka ce kai ba maranci bane ai a sura kaza Allah me yace ka ce to eh to wannan aya tana nihi a kaza kaga yanzu ka kara mishi sani to boye ilimi ba a san shi in ka san yadda zaka faɗi bai ka ba cikas amma in zai iya kawo cikas to ba ko ina ba kake wadin shi dan wani in ka faɗi zai iya wa kullo shi girma kuma sai ka sa shi ma gabaki daya ya bar abu yanzu misali akwai ta me ka fatawa akwai maganganun malamai wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza shi wanda ka raba mai sai ce kap mala ka gama da aiki wani shafi ya ce kaza malik ya ce kaza shi bai san su ba sai ka kamar addini akwai mu wasanni a cikin shi a a shi yanda ya kamata a yi dauko zancen da ya fi inganci ba shi ta shi kada ka mashi maganganun malamai akan shi amma ya ɗalibin ilimi ne ba amana ce ta ilimi in ya iya bincike ya iya buɗe littafi ya karanta to shi kuma ɗora shi ne ya ƙara karatu sai ka ce mishi ne ka risala guri kaza ga abin da wani ce in ka koma mu dawwana ibn qasim gani yace yanzu ka dora shi akan tuba yake kare ni ya kare sani to Allah yana gaya mana in har Allah ya baka sani to bai kamata ba ka boye in kuma ka boye to kaman kayo da rime addin da Allah baka ne Allah ya ce maka in kai kuskure to illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim ana tawwabur rahim sai Allah ce innal ladina kafaru lalle wadanda zakafirci wa matu wa hum kuffar kuma suka yi suka mutuna kafirai ulaika alaihim la'anatullahi daya wal malaikati biyu wan nasu ajma'in duk wanda ya mutu bai tuba bai mutu yana kafiri tsin wani Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba kide ta hau kanshi khalidina fiha kuma suna madawama a cikin wannan la'antar la yukhaffafu anhum al'azab Allah ce ba a sassauta musu azaba wala hum yunzarun ko ba a jinkirta musu malamin Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله مدوكاكين سركية وإلهكم abin bautarku na gaskiya shine ilahun wahid Allah guda daya la ilaha illahu babu abin bauta wanda ya cancanci mu bauta mishi illahu sai shi ar-rahman shine mai gamammiyar rahama kowa ya samu a nan gurin kai kana musulmi Allah ya baka shi ma kafiri Allah ya bashi kuma ar-rahim shine mai keɓantacciyar rahama gobe kiyama mumine kaɗai zai ba sai Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da ƙasai ɗaya kenan wa ikhtilafil layli wan nahar da sassaɓawar dare da yini walfulkin lati ta jirifin bahari da jirgin ruwa wanda yake gudu a cikin kogi bimayan fa'un nasa jirgin da ke ɗauke da abin da mutane suke amfanantuwa da shi mun ce duk kayanmu daga ruwa ake kashi to Allah ya ce kaga sammai da ƙasai kaga saɓawar dare da yini dare ya fi yini tsayi ko yini ya fi dare tsayi kuma da jirgin ruwa da ke gudu akan teku yana ɗauke da kayanmu na hudu wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abinda Allah ya sabko daga sama na ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha Allah ya raya ƙasa bayan ta mutu wa batha fiha min kulli dabba Allah ya yada dukkan wani abu mai rai akan doron ƙasa aya ta gaba wata sirifir yayi da jujjuyawar iska in kaga ta fara gabas sai a ci a ina ga yau a samu hadiri in ta kare ta fara komawa yamma ta fara juyawa wannan jujjuyawa da take wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi da gizagizai da hadiri wanda Allah ya hore shi tsakanin samai da ƙasai duka wannan abin da muka zana na farko halittar samai da ƙasai na biyu sassaɓawa dare da yini na uku jirgin ruwa a cikin ruwa na uku ruwan da Allah ya sauko daga sama na hudu abinda Allah ya halitta a doron ƙasa na biyar jujjuyawar iska na hudu hadirin da Allah ya hore mana dukansu wannan la'ayatin Allah ce abin tunatarwa ne abin ɗaukan izina ne abin ɗaukan lura ne amma ba ga kowa ba liƙaumin ya aƙilu sai ga masu hankali mai hankali ne yake kallon wani abubuwan gabaki ɗayansu ya san Allah Allah ne amma in baka da hankali duka wannan abin ga su kana ganin su bisa ƙara maka komai Allah ka samu cikin masu hankali malami Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله, وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah madaukakin sarki yace wa minan nas akwai wasu daga cikin mutane man yattakhizu min dunillahi andada ai man yattakhizu andadan min dunillahi akwai mai rikan andadi kishiyoyi ba Allah ba hatta kai yuhibbunahum ka hubbillah suke son su kamar yadda suke son Allah kaga wannan ayat ta gwada mana zumi suna san Allah amma matsalan sai suka hada san Allah da san wani to ina ga wanda yake san gumakan baya san Allah Allah ta yuhibbunahum suna san wannan abakan bautar ka hubbillah kamar yadda san Allah amma walladina amanu kaga wanda suka yi imani su kuma ashaddu hubban lillah sun yi tsananin san Allah walau yara alladina zalamu ya ce inda za ka ga waɗanda suka zalunci kansu suke wa Allah shirka iz ya raunar azaba yayin da za su ga azaba gaba da gaba annal quwwata lillahi jami'a anan ne za su gane lalle dukkan ƙarfi Allah shi ta tare shi suna ganin azaba sun san me sulatansu su uzansu su manatansu ba su da ƙarfi komai wa anna Allah lalle Allah shadidul azab shine mai tsananin azaba sai Allah ce ga ranar da za a yi tawaye tsakanin mai bi da wanda ake bi ba Allah ba duk wani wanda kake bi ba Allah ba ka saki Allah to Allah ta gobe kiyama sai kun wa junanku tawaye Allah ta maka iz ka tuna tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu alladhina tubi'u sune wanda aka bi wanda kuka mai da abun bautar a yayin da suka game za su bar'anta za su kubuta za su yi tawaye suwa za su wa tawaye allazina tabu waɗanda suka bi su su ce mu muka ce ku bi mu ni ban ce ba kaga wa wanda ake bi kin ru'asa akin su za su ce ya Allah wa'annan waɗanda suke bauta mana Allah mu ba mu ba su wa ra'awul azab za su ga azaba gaba da gaba a lokacin wata qatta'at bihimul asbab duk wani dalili duk wani sababi da suka kama Allah tare nan yanke shi zai in anan duniya ka kama sababi wani na kama Allah ta gobe yanke shi zai kowa ta kan shi yake kowa nafsi nafsi yake ta Allah ta yarda komai yanke shi zai to a lokacin da za su yi haushi suwa ne mabiyan sai ce yanzu suwa na ku kaulakanta mu a duniya mun dora ku ne gaba yanzu mun zo gaban Allah sai da ga azaba za ku ce ruwan ku da mu za su cize ya ce ina ma a maida mu duniya mu muku walakanci mu ce bin babu ai an kare wai yanzu sai sun gansu a gaban Allah in waɗanda suke bi sun sun ci ban ruwansu kuma za su ce wa qala alladhina tabu sai mabiyan za su ce law anna lana karratan ina ma a ce mu koma duniya ha ai ba koma law anna lana karra ai law anna lana raja'a ina ma a ce za a maida mu duniya da me za ku yi fa natabarra minhu mu ma mustawaye kama tabarra'u minna kamar yadda za a gaban Allah suka mana tawaye ai an kare Allah ta zai kuma shuru duka kawai gama ku zami a wancan gidan magana Allah mana kariya sai Allah ta kazalika yurihimullahu a amalahum hasaratin alaihim kamar haka ne Allah zai nuna musu ayyukan da suka yi a duniya dukan shi babu komi sai nadama wa ma hum bi kharijin minan nar Allah ta babu yadda za su daga ina daga cikin wata Allah tsare mu daga wata malami Allah ya ce a gaba ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an تقولوا على الله ما لا تعلمون الله madaukakin sarki ce ya ayyuhan nas wannan kuma kiran da kowa da kowa ne ai arrahman kin nan wajen a ci mai dadi Allah ta nan ban ware mu ne kowa da kowa ne shi yasa ana kira ayyuhan nas in yace ya ayyuhan nas ne kowa ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu mimma fil ardi ku ci abin da ke doron ƙasa halalan halal ne a gare ku tsayiban abu sami tsarkakekke kenan ku ci halal kuma ku ci tsarkakekke amma wala tattabi'u khutuwati shaitan kadda ku bi takon kadda ku bi tarkon shaitan ku ci Allah ya muku komai amma ya hana mutum haram ita cin haram kada ka ce aini ba musulmi bane a yadda Allah ya haramta harama ga musulmi ya haramta ta gabi tunda ita musibar cin wannan abin ga baki take zauwa duk wanda zai tinkari haram wajen ibada Allah bai mashi ibada ga sai kana mumi ga kafir yazo yi sallah Allah ce a banza saboda me ai babu musulunci bawa yazo ce zai imani zai yi me zai zo yayi azumi Allah ce a banza saboda babu mai babu musulunci amma ga wani zai ci haram sai kwana shi a garinku saboda mai ta ga mai kuwa da kuwa to shi ne Allah ce ya ku mutane kulu min ma fil ardi ku ci abin da ke doron ƙasa halalan halal ne ɗayyiba tsarkakeke wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi tarkon shaitan me yasa innahu lakum aduwwun mubin shaitan a gare ku maƙiyi ne ƙarara tunda dero da ya gama rantsuwa yi da Allah ta sai ya bada inna ma ya amurkum bisubi shi wa kullum yana umartar ku ne da da mummunan aiki wani fasha da alfasha kuma yana umartar ku wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu yana sa ku yi ka fadawa Allah abinda ba ku da sani ku yi ka jinginawa Allah abinda ba ku da sani wannan abin haram ne sai ku ce halal ne alhali ba Allah bai halitta wannan abin halal ne sai ku ce haram ne alhali ba Allah bai haramta wannan tarkon shedan ne yazo yake kawata muku aikin banda Allah kar mu da tarkon shedan malami Allah ya ce a gaba وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Aha.
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iza ƙila lahum idan aka ce wa mushrikai ittabi'u ma anzalallah Mm.
ku zo ku ba abinda Allah ya sabkar ko at-taura ce ku bita ko injila ce ku yi aiki da ita barantana alqur'ani Mm.
in an ce ku zo ku bi abin da Allah ya sabkar ƙalu sai su ce ka bannattabe ma alfaina alaihi aba'ana Mm.
mu za mu bi abin da muka isko uwayenmu suna kan shi ne ban ruwanmu da littafinku ban ruwanmu da alƙur'aninku ban ruwanmu da sunan ma'aikinku mu abin da muka isko uwayenmu suna yi shi zami Mm.
Allah sai ta yi tambaya mana su awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Mm.
ko da uwayen da suke koyi da su ba sa hankalta ba shiriyu ba ai ko ma'aifi ana bin shi ne in yana bin kan daidai Allah ya hana mu mu bi magabata idan ya zama to ba akan me ba suke daidai aihuwa batta nufin cewar ko da mutum yayi ba daidai ba me ka bi shi a aka bi abin da Allah ya sabko Allah shine gaba da baba Allah shine gaba da inna abinda Allah yake so shi ake yi ba abinda mahaifa ba suke yi shine Allah ce tambaya mana su masu cewa su ba za su ba alqur'ani ba za su ba karantarwar annabi awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wai ko da mahaifan nasu ba sa fahimtar komai wala ya tanu ba sa kan hanyar shiru sai su bi su a'a ba haka ba ake sai Allah ya ka maka misalin kafirai ya ce wa masalu da zina kafaru misalin kafiri wanda ka ta mushi wa'azi bai musulunta sai Allah ya shabbaha maka a unguwar akwai makiyayi za ga makiyayi zai wa awakan shi tsawa sun san su tsaya ko su tahi amma ba su fahimci me yake nufi to haka misalin wanda kake kira ba musulmi ba Mm.
in Allah bai shi ba da shiruwa shi dai yana jin sautinka yana jin kana karanta alkur'ani amma shi bai banzar ko me kake cewa to kamar timkiya ce da makiyayi zai mata tsawa ta tayi ko ta tsaya amma ba ta mutum yake cewa kaga da Allah ya shaba kafiri da da dabba ta mu masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirce kamasalil ladhi yaniqu kamar misalin wanda yake taratsi ne yake kugi ne a ina bima la yasma'u da abin da bayya shi Mm.
illa du'a'an wani da ita dabba kawai ta ratsuna ka kaɗai take ji amma ba ta fahimtar me kake cewa to haka matsayin kafiri duk abin da za a karanta mishi to Allah ta tamkar kawai makiyayi ne da yake kugi a cikin dabbobi dabbobin bisa gane komai Allah ta maka summun Mm.
kurame ne bi ma'ana ba sa jin gaskiya ga kunna sun yi kaji amma ba sa jin gaskiya in ka gaya musu gaskiya ba sa ji siffarsu ta gaba bukumun bebaye ne bakinsu baya faɗin alkhairi Mm.
na ɗaya su ba sa jin gaskiya kuma in za su waɗi magana ba sa faɗin alkhairi kuma umyun makafi ne ba sa ganin gaskiya ba ana nin makafi mana riwal ido a'a yana nin makafin zuciya sai ana ce maka fahim la ya aqilu kaga ai bai da za a yi da kurma da bebe da makawo duka wannan sifar guda uku ai karshen ne miskinati ta maka fahim la ya aqilu kaga ta maka la ya aqilu ba sa hankaltar komai to kaga anan gurin Allah yana ga mana menene cewar duk abin da zaka yi to ya zamanto akwai inda kira yana kaiwa akwai wanda in shi kafiri ne Allah bai yi shi ba da shiriwa wannan qur'anin da muke karantawa shi gani yake kamar me shi tamkar timkiya ce a gaban makiyayi Mm.
yana jin karan da muke yi yana jin ko amma bai san me yake cewa shine aka ce wata rana ina ko inyamuri ne ya zo isko ana mai ta karatu irin wannan fasar da ake sai ya ji mai wa'azi yana zafi sai ce a ba laihin shi bane sai ai laihin wannan adaran man shi yake tunzura shi da ga wani wukin kawai sai ga daga murya sai ce ai laihin wai laihin mai janyo mishi ne shi yake tunzura shi kaga shi a ganin shi mai kawai daga murya ne ake amma wa ya tira mai wa'azi adaran ma kawai da ga wani wukin kawai shi kuma sai daga murya kaga me shi yanzu a ganin shi bai gane mai ake kawai murya da yake ji amma bai sama me me ake yi to Allah ne bai nihaje wani da shiriwa amma radda Allah ya zai shiriu kalma ɗaya zai gani sai ta ɗauki hankali shi kalma ɗaya amma in Allah bai shi wani shiriwa ku zo ku ɓata lokaci kuna ta karatu to Allah ta tabbatar makiyayi ne da zai zo daga murya akan me akan abin e dabbobin shi amma ba su gane ko me yake faɗi ba malamin makaron ayin guda biyu يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki nan ya kiraye ku mu'mini can ya ce ya ayyuhan nas ne ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku daukan imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa daga tsarkakan abinda muka arzata ku amma washkuru lillahi ku gode wa Allah shi ne bambanci ku da kafiri shi ayata an ta ayyuka nasu kowa da kowa amma anan ku musulmi in kun ci kun kare to ku gode wa Allah in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bautawa ashe cin abinci ma ka gode wa Allah bautar Allah ne Allah ya maka ni'ima ka ci ka sha ka ce alhamdulillah to bautar Allah ce sai Allah ce innama harrama alaykum almaytat Allah ce abinda muka haramta mu kadai cin mushi da abin da aka yanka shi babu mai ba tare da an yanka bai mutu shi ne mushe wanda shi ne a can ya gama cin ma'ida ba a duk abin da ya shahi mai al-munhalika wanda aka shaƙe da wanda aka make da wanda ta waɗo daga sama da wanda aka yanka ta mai duka wannan ba a cinsu sai dai in ka iske su mai dare to anan sai ta maka mushe duk dabbar da ka isko ta ba ta dare kawai ta tahi ai mun bayani ai shi ta gaya musulmi magana suka ce wannan kowane irin mutane ne suka ce yanzu ku isko yankan Allah ba ku ci ba ko ku yanka ku ci wa musulmi suka tambaya yanzu kun yanka ku a ci wa yanka mu kuma yanzu Allah ya kashe abun ku ki cin nashi ba ganin su wai shi ai mushi ne Allah ne ma kashe shi shi ya kamata a fara a fara ci kuma ku ku yanka naku ku ci Allah ya kashe muku ki ci kai Allah rawu da jahilci sai Allah ya ce maka innama harama alaikum maita Allah ya haramta mana cin mushi waddama ana ya kashi mutlaq amma a wani mai waddama masfuwa jini na yanka wanda aka yanka shi zuba wannan mai najasa ne wala hamul khinziri da nama alade wa ma uhilla bihi li ghairi la da dabbar da aka kama suna wani ba Allah ba wajen yankanta aka kama wata aljana aka da abin da aka yanka aka kama sunan wani ba Allah ba karkaci amma Allah ya mu koma kan mushi famani tsurra wanda larura ta kama shi ghaira bagin ba yayi badan zalunci wala adil ba dan ketare iyaka ba to sai ya ci mushe fada isma alai babu laifi akan shi kenan mutun ya tafi ga zai mutu ga mushe kuma haram ne to mutun ce karka mutu Allah baya so ka mahallaka dan me dan yunwa to an ce kaci inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai wannan sune sura aya guda 173 ta wannan sura mai albarka abinda muka faɗa daidai Allah ba sa bi tare a cikin ladan na aikatawa Allah ta ma'aikata shi na nisanta Allah ba mu damar nisanta Allah ka ɗauka mu duniya da lahira Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka sa Qur'ani cikin mu duniya da lahira ya zama to tsarin mu tsarin alqur'ani ne Allah ka maido musulmi gabaki ɗaya su tsarin alqur'ani ya Allah Allah muna roƙonka ga Ramadani na da tare da kaya Allah ka sa gumi ba aikin banza Allah ka amshi ayyukan mu ai mun faɗi tun farkon zama annabi ya amsa addu'ar mala'ika ya ce amin wannan amin guda uku wanda za a zo a yi kwana ɗaya ɗaya ɗaya a ce an ga wata an sallace bakka cikin waɗanda aka gafartawa babu ƙarshen asara kamar wannan yan uwa ana nufin gashi ana shirin hudda goma ta biyu ba tare da mun tantance ba sai in tambayi kaina ka tambayi kanka wannan gomar guda biyu take shirin tafiya me muka yi a cikin su in mun yi aikin alkhairi mu ƙara in ba mu yi ba ɗaya ta rage mana kana ji yau mu zo mu zamana yau sai an ce maka azumi ya ƙare sannan ka ce ina kaza ina ce zan yi kaza ban yi ba yanzu da sauran lokaci kanin bari lokaci ya ƙure ko mu dage da roƙon Allah Allah gafarta mana ya sa mu cikin waɗanda ake gafarta yau an gafarta wa wasu ban san ba ina ciki ban na ciki kana ciki bakka ciki gobe ma sai an gafarta haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi yau a yanta daga wuta gobe ma a yanta daga wuta jibi ma haka har ƙarshen ramadan in a litkin yau babu sunanmu mai ƙoƙarin ta gobe akwai a ciki in kuma dama akwai to mu ƙara adda Allah ƙara tabbatarwa kada wata guguwa ta zo ta ja mu bayan Allah ya gire ya hudda mu kuma shedan kiyayyen mu maki mai zube ya mai da mu Allah ka mu duniya da lahira Allah ka dauka mu duniya da lahira Allah ka arsa mu lailatul qadr Allah ka amshi ayyukan da muke karatun da muke Allah ka amshe shi azumin da muke Allah ka amshe shi sallolin da muke Allah ka amshe su ya Allah tafsir da muke Allah ka amshe shi Allah ka sa gobe kiyama in mun je mu ga sakamakon abin da muka aikata mai kyau Allah ka shirye muka shirye al'ummar mu gabaki da musulmi duk inda suke Allah kai musu agaji marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya waɗanda ka amshi ransu Allah ka gafarta musu ya Allah ya Allah mahaifanmu Allah ka kai haske cikin kabarinsu ya Allah Allah abinda makaranta Allah kai musu cikin kabarinsu ya Allah ka ɗauka matsayinsu duniya da lahira ya Allah Allah ka ba mu rigar kariya Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka Allah ka ƙara mana lafiya da za mu yi ka maka bauta mu yi ka wa Qur'anin ka hidima Allah ka kare mu duk abin da taɓa mana addini ya taɓa mana mutuncinmu ya taɓa mana imaninmu ya taɓa mana ƙasar mu ta musulmi Allah kai mana maganin shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم تقبل منا جميع أعمالنا اللهم ارفعنا مكانا عليا اللهم ارفعنا مكانا عليا اللهم سر عورتنا وأمرأتنا اللهم سر عورتنا وأمرأتنا اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تهيبنا فاعف عنا اللهم ارفعنا ما كان عليا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك